الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na Muharram hijira shekara 1446 wanda ya dace da sha biyu ko sha biyu ga wata na bakwai dubu biyu da ishirin da hudu a darasin mu na sati da ya wuce mun tsaya cikin suratul zumar mun tsaya aya ta ishirin daidai kini yau insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da ɗaya cikin suratul zumar a ka yana koyan tambayoyi ta farko yana tambaya mai hukuncin sujada ko sunkuyawa wajen gaisuwa ko wajen gaida manya a abinda yake yan wabu ne sananne duka littattafai na aƙida na tauhidi an san haramta kamar da ɗan fudu cikin yau suna ke ce matsalaka ina a rasu haramu diyan da za a sunkuya kai haramu ne ɗaya cikin sahabbai ya rasu lalla rajulun minna da tsaha ɗaya mutum ya gamu da ɗan uwanshi a fahimta hannu da zai sunku ya yi mai ma'ana gaisuwa na bici a zai runguma ya ce a ce zai mai sace mai sallama a takaice sallama kurin ake annabi ya ce ya hana a takaice sunkuyawa wasu na ta sunkuyawa ba dai bace sai in ta kai ga sujada a sunkuyawa haramu ce kuma ta sunkuya a nasin qur'ani tana ɗaukar ma sujada misali daga ana ta dukkan babu sujadar to a taba shiga ana tahiyya da gushi a ƙasa kana aka mana sun koya mana sun koya kai nau'i ne shi ma na wani abin da ake ma Allah a takaice ba sun koya wajen gaisuwa ga kowa ba sun koye ga gaisuwa wajen kowa hagwanda ma masu maganar tsugunni ya yi neman tawili akan maganar sun koyawa abin da ke karara tsugunin su tema tawili ganin ba a ta ibada tsugunin sauransu amma maganar sun kuyawa wannan san babu ita gaba daya me yan uwa akwai masala da tambaye ka to shi ko baban shi ko latti ya zo gaida shi haka zai mai tsaikon ganna ya gaida shi a baban ka iya zamani in waye a zamani kai ma zamana shikin zai gaisa babu ina wani ya fara shikin ba ya kare ba yan bai bukatar tsugunin na kunan kai ma ka zamana da ya zamana ya gada shi ka wuce ka kare amma magana ta sun koyawa su je zaman ta kai gaya ba ta yadatta sai wannan ke cewa wani ne bayan da sallama ce ya zo gida bai samu matar shi ba sai samu tarihi gidan ta huta shi kuma ya kare kile na biyu to sai ake ce mishi ai sa kile ga mace saki ne haka suke hudu ‘yan uwa masala ta gaugawa ba ta da matsala ce yan tambayi mutum a yana aka ce rihi gida take ne wannan hanyar shi ce ma ya suke ta ne cewa hatta da asan laihi ne ta yi gidanku ka sha mata yi gidanku ko ka rihi gidanka duk wannan abin bai ba mai kashi a layin saki he in kai namijin ka ce na sake ta ne amma ta yi gidanku kwashe kayan da duk bai dace ba balle sa kile sa kwaɗo a gida bai hukuncin saki sai in kai kace saki na kwanar gaske magana sai wannan na ƙarshe ke cewa ina hukuncin 'yan shaf-shaf da za su aika ma ɗari su ce ka ba su dala biya ɗan uwa mu gane shaf-shaf a wannan wani na'ura a wani abu na mu'amala ba a kiran shi kuɗi da kuɗi aika min ɗari ɗari ce na ga maka mintoci na gamka minti ne na aika maka iska iska ce na minti ne na uzun aiki kama su dama gida ne ko kaya ba kudi ba ne ba to don haka kenan kasuwa ce in yace misali jika-jika ne ya ce gaban gaban dana musamman kai ka amince ka saya kasuwa ce kasuwa ba ta da firi kasuwa ba ta farashi ya keke annabi kai da riba ba kashi hamsin amma san fusan ne amma san fusan ne ya dace da abin da ya dace na haka wasu kan kawo cewa riba in ta yawa wani ma yake ce a tafa da ta kawo riba a tafa mu da'afa ta kuce riba limki sama limki wai ya yarda kana iya su kayan jika guda ka saida jika biyu amma sai jika uku ka ci riba don Allah ce a tafa mu da'afa limki sama limki kenan ka cire kayan jika biyu jika jika hudu baka da amma ka sai jika shidda ka yi limki sama limki kenan ka yi lahi amma magana yawan riba daban riba daban a riba daban riba daban riba ko biye ce haramu ce eh wata kula wajen ma buke mana rafa ko bi kara kusan matsalar arziki amma ita riba ba ta da iyaka duk da musulunci iya son sauƙi ga al'umma ka zama to mai rangwami amma an wa kun lokaci ba sauƙi bane ba Allah ya baka wata gara fasa ko ka sarin jiyun zamani kuma misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki wani sayayya da dinari guda sahabi ne da ya je ya so dabba biyu a hanya ya ga wani mai sai ya sai da ɗayan dinari guda ka annabi dabba shi dinari guda riba san kusan annabi ya amsa sami albarka ka ganin nan ka kari aka abin da mutu ya kima na ce yi ba san fursan annabi ya ce ba san fursan da girki a abin ne ya dace ka kari kai ka fara ba yan uwa nan da yan shekaru wayan mu suna gaya mana kusan kasuwa kewayen kasuwa kira ake a zuwa ba mutane kare don su saya kurin jika uku uku jika uku uku manyan ba kare ba kasan metar ba wisan metar kuma metar kare jika uku uku a zai yanzu miliyan biyu ya mata na mashi ya ce ya ci riba ya sai da ka kauce duk zai dari ba miliyan ji ka uku amma la yau miliyan ɗari ba sai da mashi ya ce an ci riba kaga wannan zamani ne wani abu ne kan zamani sai riba ta karu ya ce ba ba sai sai jika kudu ko jika biyar biyar ka san baka hankali kana ba hankali ma kai magana a takaice riba ba ta da iyaka a musulunci amma ana neman sauki amma ka samu mutum ya samu kaya kun yi daraja ka kun kayan daraja kayan ne daraja ba kai karansu ba haka ya daraja duk da akwai wani lokaci mutane san kansu ya yi wasu da 'yan kasuwa fulani wani rigima tsakanin 'yan kasuwa da mutane balle da ma'aikata yanzu shinkawa tana jika goma sha biyar biyar ya ka ce ai shinkawa kudinta ya karu a kwatano ko a yi mai ta kai jika sha bakwai ko sha takwas sai idan mai kanti a can na ce yanzu da sha bakwai ya ce ai ba ka zo ta manga ta ce ba ka so waccan ba ya za ka jika sha biyar biyar haka ya suke mishi ya saman ce idan tana shafi ta koma jika goma goma sun jika mai jika biyar goma za su ya bai hawa ba to ka sa wani tsakani da mutum kan mutum kai gaskiya tsakani ga Allah misali yanzu ina da jarin so tan guda jika sha biyar biyar to sha bakwai na so tan biyar na so na iya saiwa na karye da ya ina bai saiwa an gasa in sai da kasa haka ka karye ne kasuwa tana zaman kanta kasa ko sama in ta yi sama a yi sama zai kasa ya kasa kurin bara gaske magana ke eh wannan shine gaske magana Allah ma bismillah
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء نعم الله سبحانه وتعالى na wannan magana ga duk mai hankali wani abu da kana gani a gabanka cewa baka gaba cewa tabbatarwa ce kana gani da hamar su ba lam tana ɗauka ma tabbatarwa kana ga yanda Allah ya saukar da ruwa daga gilgije a cikin sama ana ba kamar sama kun a mana sama ya doka ma'anar girgije Allah yana sabakar da ruwa daga cikin girgije shaka daga sama wannan ruwan da Allah ke sabakawa fasalakahu yanabi'a fil ard sai Allah mai da wannan ruwan ya zama idanu yanabi mace yanabi mana yambu sai zama to ayin ido na cikin kasa kusan kasa hikimar Allah ko ram Allah gabayi sai ba ta ruwa kashi biyu wani ruwan a tarkuna yana yawo ko a ƙorama ko a gulbi yana yawo saman ƙasa ku sha ku yi kiwo ku yi kaza wani kuma ruwan a cikin ƙasa aka yi ido kuma yawo kamar tarki a cikin ƙasa ke amma a cikin ƙasa yake can ƙasa ƙasa amma na san tarki a saman ƙasa haka yake a ƙasa yawo yake yana yawo cikin ƙasa wannan dan rahama ga bayi ta kaima wannan ruwan dan bukatu shi na Allah ke cewa qul in asaba ma'akum ghawran faman yatikum bima'in ma'in ka tambaye su inda wata nan wata hama ta Allah ce wanda mun dogara da ruwa Allah ce tambaye mutane inda za a waye gari ruwan da yake nan idanu ko sama tabkin kasa kon sai zu ta shanye kasa gaba daya yace faman yatikum bima'in ma'in wa zai ka muku ruwa mai gudu da kusa babu ba Allah ba kenan wata hama ce ta Allah ya bauna wannan tsarin na yin idanu a cikin kasa na ruwa dan adam Allah ya yi da mu da saman kasa hikima Allah duk inda ka je daidai nisa ko tauri ko a kusa duk inda ka je kada gadawa in kai rami za ka samu ruwa ƙasa daidai nisa ko mun dutse ne haka aka fasa sai an kai ga ruwa kuma labarin tarihin saudiya an jima da matsala amina har ma ta yau ta yau yau tarwiya me yau tarwiya ranar guzurin ruwa da a tahi mina a kwana a samu ruwan guzurin da a yi mina a yi arfa sai a yi guzurin ruwa don babu ruwa a kakarar bai wa a rijiya a cikin an zo shekaru hawa na karni ina ga lokacin fadi na gani lokacin da ya ce kurin shi iya nema a nemo ruwa a cikin mina suka ce bai wata a kace ta wuri dutse ne ya ce a nemo duk abin za a kashe a mai abin zai fasa dutse kudi kurin kudi ya gwada kurin ya ce ko miya a mashi aka yi na'ura ta musamman tasu ta musamman aka musu aka fasa dutsen can kasar dutsen kuma ta kasar kasar da yawa ne da ta dutsen da ke sama haka yake kasa amma aka tura aka yanka ko dai jami'in ya ga mutum miliyan nawa ruwa bai taba tsaya ba ka sha kai wanka to wannan kenan nan kasa hikimar Allah duk kasa akwai ido a kasa illa wani kusa wani da yawa zaka zama masu akiri ja aga an ji ya ce wani ruwan karami ne ya kasa ido na hawa hawa ne kushi kushi na ruwa kuma kuma kamar tafki ya ce wannan kadan ne ya kasa haka da wani ya dace bakin kilisan ka bakin ruwanka misali wannan ka ganin garin ya kai wajen musan metar na akwai garo ne rijiyar metar ishirin metar latin ko to ruwan ake da aka kama daga jawan ka naram an ce wajen musan metar akwai rijiyar musan metar kasar ne kwarai kuma haka aka akwai wannan wannan hikimar allah ce rahama ga bayi ya sa wannan ruwan idanu a cikin kasa ya ce sun mai yukuri jubihi zar'a mukhtalifan alwanu kuma hikimar allah bayan wannan ruwan da muku ta wannan ruwa da yake sarkarwa yake hudo muku da nau'i na shibka iri-iri zar'a mana jinsin duka nau'in zuru daga wannan ruwan kuma ce mukhtalifan alwanu hikimar Allah ruwan guda ne amma kaga shibka iri-iri da shibka hatsi ka zuba dawa da shibka wake da shibka shinkawa da abin zaka shibka da shibkawa wannan ruwan ba ce ga ruwan shinkawa ga na hatsi ga na dawa irin shi yau da ruwan hatsi yau na dawa duk shibka da ruwa guda ne an ga shi wannan kan aya ce ta Allah su kame mai wahid ruwan guda ne amma duk ya hudu tsoro daban-daban tsaron ma iri guda sai kala kala iri iri hatsin ma iri iri dawo iri iri shinkawa iri iri komai iri iri kuma ruwan guda su kame mai wahid ruwa guda ne na magani hankali akwai aya cikin kudura ta Allah hikimar Allah cikin halittun shi haka Allah tsara ya ce to wannan tsari da Allah yi ita sun mai wannan abin sha'awa abin bulkewa shibka iri-iri a hankali a hankali hita mushi daga wannan tsawon babu shi wannan sha'awa babu shi ana nan fatara musafarra yadda kuma ya koma masara ma ya tsanwa shar abin sha'awa yadda wani tsanwan ne manzu ya koma masara haka gona take ba ya ce kuma sun mai ja'adu mutama ana nan wannan karan shi ma yadda ya diddigi ya zama gari ma gaba ɗaya wannan misali ne Allah buga mana na rayuwar duniya sai Allah ya ce inna fi zalika la zikra li ulul albab wannan misali Allah buga akwai wa'azi tanatarwa ga masu hankali da hamsin masu hankali na ji duka rayuwar duniya nan kamar nake Allah buga ya buga misalin duniya haka take rayuwar duniya kamar an saka da ruwa daga sama ya gama da kasa an hudu haka take yanda da babu aka zo aka yi ruwa aka yi shibka aka ta tashi aka nome aka gyara abin sha'awa aka waye gari kuma ya lalace ita ma duniya wata ran kaza waye gari kan ba shi kan in kai karan kanka ne haka ka taso dalla umu dalla umu ka hadan jinjigewa ka fara zama kana tafiya kana ka har kaji ka fara ka fado ka je ka dawo kana abin sha'awa ka fata kana kada burge mutane abin sha'awa sai ga mutumin inda ka ɗauko hoton shi na shekara 20 ba da yanzu sai ga sauya na shekara sai ka kamba shi ba ana ne ga ya taimake yanda shirka take taimikewa haka za ka taimake Allah yanda take haka take lafiya kuma ka zauna ka lalace kai kun ka je mai kun aka ma abarka ne aka ma baki inda za a barka inda ba ka shiga ba kai ne kuma to wannan kenan haka take rayuwar duniya kenan ka taɓa hankalinka ka taɓa dare ka tabbas haka za ta ƙare tabbas Allah cikin wani Allah ce akwai wa'azi galgadi ga masu hankali Allah samu cikin masu hankali Allah ce gaba
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين na'am Allah ce a faman sharhallah wa sadarwar islam shi yanwa wanda Allah ya bude kirjin shi da musulmana musulmana ya musulunci ya sami imani kuma bayan imani fahuwa ala nurin min rabbi iya tahiyya kan haske daga ubangiji shi bai mai sai kana akan basira akan tsari na Allah akan bin qur'ani iya ya imani kuma ya tayi akan haske daga Allah ma'ana sun zo ɗaya da wanda yake kasa wuri mushriki ba ta tsawa ɗaya ma'ana magana kenan Allah ce fawailun da kasa ta kulubin kulubin min zikirin zikirillah min zikirillah Allah ya ce fawailun azaba ta tabbata da kasa ya ta kulubin min zikirillah ga waɗanda zuciyarsu ta bushe game da ambata Allah kenan wanda ba a jibe shiga sun gama yawo amma wanda ya samu katari daga wajen Allah Allah ya yi rutar mana damar imani to tabbas iya cikin basira kan haske daga Allah amma wanda yake sabanin haka na wa'azi bai shiga ba tabbas iya cikin bone iya cikin azaba daga Allah walaika fi dalalin mubin wa'annan wa'anda zuciyarsu ta tauri wa'azi bai shiga suna cikin bata karara wanda ba koyo kan shi Allah mun tsare da ta cewa
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد na'am Allah nazzala ahsana alhadith Allah shine ya sabkar ta nazzala ya dauka ma'ana sabkarwa ba zama bare da Qur'ani nazzala shi yake sabkarwa nan Qur'ani yazo daban-daban ya daukan kurin ka ce Allah shine ya sabkar da mahi kyawun magana shine alqur'ani ba magana mun yi akan Qur'ani aka san hadisi duk mai son jin magana kyakkyawa lahiyayya gangariya shirar ƙura'ani shi ne ɗaya cikin da ya musulunta iya cikin shu'arar jahiliya a maka sananne ne wajen tsara waƙa hikimar waƙa sai ya musulunta sai suka kewayo wani ɗan taɓa waƙa ma ya ce shi ne akwai wani waƙa mai daɗi kamar ƙura'ani ya ce a bayan ƙura'ani ba wata waƙa an ƙari bayan ƙura'ani ya ce ba wani buƙatar wata waƙa daɗin ƙudani haka ne wani wanda ban ta bayan ƙudani an ƙari a takaici shi ne mafi kyawun magana kitaban mutashabiya littahi ne mai kama da juna kana cikin wannan sura ga shi wata ayacin ta kama kamun kana cikin wata sura yanzu sai ka kaɓe shiga shiga nan littahi mai kama da juna na an ce kuma ta iya ɗauka kama da juna wajen kyakkyawan sulubin shi da balaga da fasakin shi kusan duk da yake ko ina kaje ba wurin taɓawa mutane tsararri gyararri ta kowane bangare ba ta sura kaza ta yi kaza kaza wani ba nan ba yake ma bari ma ba nan ba fasaha kowace haka littafi mai kama da juna ayoyin shi ko surorin shi masani an ta masani abinda ake yawan kunkuma takara ya dauka masani abinda za a kawo misali da hikimar Allah Qur'ani in ya kawo magana kawure sai ka ta masu imani ya kawo magana rahama sai kawo magana azaba ya kawo magana a cikin kamar wuta haka a kawo wannan a kawo dan wani shi shi haka Allah tsara Qur'ani kwata abin da yake ake ake maimaitawa ta kashe irin min juludul ladzina khashana rabbahum Qur'ani iya sa nan ta kashe irin ma'ana wata hujja tana tamikewa tana kambarewa zukatan hatocin masu imani jin ayoyi na tsoratarwa suna wani suna tamukewa suna tsorata nan an ce cikin tsoro daga an karanta ayoyin tsoro na kiyama tabbata mai imani tsorata hankalin ce tashi duk da cewa na an samu lokaci da jimawa tun lokacin sahabbai wasu mutane wanda su tsoron Allah ya sa idan ana karanta musu ayoyi wai hasu maziki wannan abin sabu sun yi karin shi ɗaya cikin sabu ake wani labari ana kan zama ga wasu bayan allah suna suma suna faduwa ya ce ba gaske mu ce muna tsoron ana mun ana kan tamu mun faduwa ce kuma mu ce kuma kuma kuma kuma kuma kuma da tsoron allah kuma muna tsoron allah amma ana kan tamu sabu mun san faduwa ba sabu musamman ana karatu ba ana faduwa ce musan da haka mu ibn sirin ke cewa shi wanda mutane ce ba zai amince ba daga sake suke ya ce a kawo gudansa a ɗora saman soro can sama a karanta kuɗa na ganyen hadu ta shigartaka ce wakil kai mai tsoron Allah ne ana wawai gare wawai kawar bori ta ga gaskiya bane ba ta a ɗora ne saman katanga can a ce a katanga kuɗa a ganyen hadu ya hadu ba haka ibn sirin ke cewa yake cewa na wani ta tuma suka ce akwai dai wani shaidayin tare da su ko yake shaidayin amma dai gaskiyar magana ƙwararri ba wa duwa su ma ba su ma faɗa kama kamburin jiki ya ce su dai suna zuciya tana ƙambacewa ya kashe wani rabban suna tsoron ubangiji masu tsoron Allah sun matalin duludu bayan ta muke kuma za ta tarshi na ce jin ayoyin azaba su tsorata jin ayoyin rama kuma su sake mana su ce ta mai wuya ta tarshi wajen bin wannan umarni na Allah wa ƙulubun idan suke nan fatar da zuciyar za su tabshi zuwa ga ma'ana ambatan Allah zalika hudalla samun wannan shiriya idan aka ta ayoyin Allah ka hurgita ka tsorata kuma ka tsorata kuma jin ayoyin rahmat Allah saka kudai wannan wani shiriya ce ta Allah ya dibi man yasha yana shirye da wanda ke so cikin bayin shi wa man yudillillah fama lahu min had amma duk wanda Allah ya da shi bai samu wannan shiriya ba to ba mai shirye da shi yan shari'a tana hannun Allah hatta da manzannin Allah aikin su kurin shiri kira ne bayani ne amma shari'a tana hannun Allah subhanahu wataala Allah shi da mu akan nan ci gaba أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
nama da wani misali Allah ke cewa a faman yattaki bi wajen yi su al'azabu yau malkiyama shin wanda za a waye gari yana karewa kanshi azaba daga huska manta huskar shi na ma'ana yana tariyar azaba da huska na ce mai dan wuta ana sa hannun magalula an ɗarbe hannun asali ɗan adam da gaji haɗari ko da mutuwa zai hannu zai meka ko da yake za a kurin kiɗe ko hannu zai meka to an ɗarmi hannun kenan da huska zai tunkari wata azaba na so na ce nan iya ɗokan domin a hili ƙararra iya cewa yau sahabon finar alawar juyin sahabon finar alawar juyin za a rika jan ɗan wuta a huska a cikin wuta ana jan su akan huska a wutan ma za a ce huskar su kuma sahabon mina ana jan su a cikin wuta za ka zamu su nan kenan wa'inda ya zo ɗaya da wanda zai rinka tunkarar azabar wuta daga fuskar shi da wanda zai zo aminin yau wani kiyama a faman yamu shi mukimar alawali ahada aminci tauna da alaƙa da takin shi wanda zai zo a cikin aminci a tsaye kak sak da nan imani ya zai da wanda zai zo fuskar shi a kiyi a saman ƙasa ba sa zawa ɗaya nan Allah ya ce kenan nan kenan an san da kenan ba sa zawa daya da wanda zai zo iya kare ma kanshi azabar Allah da huska wanda kike take kike kare da hurko ma amma da kanta zaka tare azabar da huska dan tabbata wani mugun hali ne da wuta Allah mazaka kanshi yace wa qila lil zalimin dhuqu ma kuntum takasibun a wani halin da azaba kuma za ka ma dan wuta an ce zolaya ta da masa hankali ku dan dani dhuqu ma kuntum takasibun ke wani azaba da ake musu akan muskokin nasu an ta ku ɗanɗani sakamakon aikin kenan ku guba ja makan ku ɗanɗana sakamakon abin da ku aikata a duniya shi ne zuku makon sun ta kasu mun lalace
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم وسأل أمومي كهناك وإنا أي باسوك هربا أي وسأل أمومي don al'ummomin sun ƙaryatar da manzannin Allah kahin su wa'innan haka suka yi Allah musu talala ƙarshe fatahun azabu min hasa lashi'unan sai ga azaba ta zo ta inda ba su tsammani ɗan wata adawa da samun da Allah halaka ba ta aka ba za mu kaza iri kaza a'a ana musu kashe akwai azaba akwai azaba har samudawa ta kai har an gaya musu ma rana kaza kwana kaza amma ba san azaba ya ce da ce kullu ta matau fi dalikum fasta ayyam zalika wa'dun ghayr makzub an gaya musu ku zamana ku dan huta ku ji dadi baki kwana uku amma san ya zai kwana daya biyu uku gari ya waye a wanga nan me zai me wanga nan suna cikin halin wange-wange kun sai kwaran kun sai tsawa a garin da masu imanin da kawuran amma mai imanin ku aka su kaɗai suka mutu kudu su kaɗai ta shawa su samu da ba wasu bai nan ce mutanen ludu mutanen ludu an hudda ludu ko an hudda su garin a samu dawa da adawa kimar allah bana masu gajiya wasu a garin suke ba inda aka ta yi ga masu imani ga marasa imani iska ɗauki marasa imani ta jibga sama ta yadda ta fike ya mutu mai imani na yadda ta dafi da mutu haka suke tayi a gan haka kashe su tare suke masu imani masu imani lari yallon kawuran ne suka suke kada suke kashewa su ma san mudawa da Allah ka tsawa suna nan kowa da imanin amma ake kwaram an kare kwaram ba kowa ya masu imani haka aka yi hikimar Allah yace Allah ce azaba fatamul azab min sala shurun azaba ta zo musu ta inda ba ta tsammani kenan kuma ku hattara kaga cewa kaza ga Allah iya ta mutun yadda ya so ta yadda ya so magana kenan fa taqahum Allah al-khizya fi hayat ad-dunya wannan kawurai Allah dan dana musu azaba ta kaskanci tun daga rayuwar wani wani mace wannan azabar duniya so mun tabuce ta adawance ta samu dawace ta dan wata wace ce dai duka so mun tabu ne ta duniya wannan so mun tabu ne kaskancin duniya ne yace wal azabul akhirati akbar law kana azaba ta Allah mustahanazi a lahira ta fi girma akan ta duniya ko ta azaba ce بسك قال كذا
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah ce mun bugawa mutane an buga misali iri-iri daban-daban ga mutane ko don mutane a wannan ƙur'anin din abinda za a kawo mutum ya imani je mai gane gaskiya gane ba abinda Allah rana duk irin misali za a kawo ya cancanta a kawo ba a kawo mutum ya imani a ƙur'anin kashi amma mutane ga shi da abin yankan kowa sun da abin da ke ciki wasu bi wasu ba su ba Allah ce ya musu buga wasu wani misalin la'allahum yatazakkarun dan su wa'aztu saboda ma'ana su gane maganar Allah su bi amma ba abin bai zaman to bayan da Allah ya koshi yanda ya bi shi ma'ana yanda ya musu misalin dan su imani ba su yi imanin kenan wa'azi ba shi bane in dai wa'azi ne an yi in dai bayani ne ba abin ne rage illa ko rashin ban imani kwar kuma wannan ba wani duhu wani gwaranci wani shi ba gane ba ce ƙura'anin arabiyan gadar yawanci shi wani littafin ƙura'ani abin karantawa ne arabiyan bilisanin arabiyan mubin ita da harshe ne na larabci fasi ne fa ba wani abin da a ce a duhu ko ba ganewa yau kun kira ƙura'ani arabiyan ba ba barbari ba zabarmi ba haushe ba dagiri ba kaza babu ƙur'ani kun balarabi ne ka yi shi yadda yake balarabi ka yi shi bilisanin arabiyyar duniya babu ƙara'a ta hausawa ta bare-bare ta zabarmawa ƙara'a kun ƙur'ani ka karance shi yadda yake akwai haruffa da ba mu su a hausa wasu babu su a zabarmanci wasu babu su a faransai babu su a inani sai ka koya na ƙur'ani yaya yake a hausa babu sa babu sad kun hisin kun hisa hisin kun hausa babu sad babu sa amma akwai sin a hausa akwai za zai amma babu za'un babu babu za'un babu zal a hausa a hausa babu babu fa ya fa fa fa hausa ce fa inna Allah ba hausa ta lauci ba fa kace fa kace yan wa mutane da yawa sun sauna bayanin suna yarda in suna karatun turanci ko ba barbare ko ba zubarbare ko ba ko ba da ko ai ya san ya in ya in ya karatun turanci ya san bi daban bi daban alhali ba ka da bi kai ba haushi amma kana da bi amma ka ce tun da ni ba haushe ne wajen buwar in ce buwar ya ce a ya ce maka buwar ce nan buwar ne wajen fon ka ce fon ka ce ka kuskure ko me yasa ka ce fon wajen fon ka san daban ne f daban p daban yadda ka san ma'anar fon da fon suka saba buwar da buwar suka saba haka in ka ce sa ka ce sa ka ce sa ka san sa ne amma akwai ɗaya ne wajen zal ka ce za ba haɗe ba ne ba wajen rabin alamin alam alam bil ayin halittu gaba daya kace alam bil hamza ciwo zogi dular kenan qur'ani balarabi kenan kaje ka koyi turanci ka san bai da bai da every way sai ka koyi fa ka koyi sa ka koyi ha ka baka ha ya ha dole mu akwai qur'ani wannan shine gaske magana kuma ce wa wala ralina wasu ka ta masai ba ta ralina ba ta ralina kuma mutai ko karatu la ba wata kira wace wace wala ralina wala ba ba wace bace ba hausa ka ce wala radina a ƙwa'ani ba wala radina ba wala radina zaɗi ne zaɗi ne an ce zaɗi hikima Allah babu harshe bishin ba laraba ba zaɗi babu shi a horon ɗingi turanci babu shi ko'ina babu shi ɗin cikin zaɗi ko shi a larabci kun babu shi a larabci zaɗi dole ka koyo shi ya ce zaɗi kuma ba dal ban dal daban dal daban kace dalina ba dalina wata dalina da da dole ka koyi makarantar zaɗi ka koya koya ke sai dole ku koya masa kasan ka karanta Qur'ani eh aje makaranta a koya Allah ta muke mu yace kenan Qur'anin Arabiyan Qur'ani ne abin karanta balarabe gare di iwaj kun ba wata karkata sake lisan arabiyyin mubi yace la'allahum yattaqun Allah ta da wannan wannan Qur'ani da wannan harshen larabci dan su zama tutun masu tsoron Allah Allah sama Allah su ci gaba ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لما ألا يبقى مسالي ya ce daraba lawan matsalan Allah ya baga wani misali ya ce rajulan fihi shuraka mutashakisu nan misali za a baga misali ne na matsayin wanda yake muwahid bawa mai kaɗai ta alabashi da an bauta sai Allah kaɗai da wanda yake mushriki wanda gama Allah da wani shi na Allah ce Allah ya buga muku wani misali na rajulan fihi shuraka mutashakisu bayi ne guda biyu ɗaya masu yana da ina da uwayen gida biyu yana da uwayen gida guda biyu kuma su uwayen gida guda biyu mutashaki su suna da rigima jayayya akan wannan bawan su wannan ce mazo wannan ce mazo wannan ce gabas wannan ce ma yamma ka san iya cikin rudu tabbas iya cikin rudu wannan saka aiki wannan ce saka aiki suna da rigima akan shi duk mai hankali ya san irin wannan bawon dai ka san iya cikin matsala bayan bai da alƙibla kun bai cikin zuwa tunda ko ina ci mai zo kun ko kuma ko kuma gidan shi ne ko kuma gidan shi ne suna rigima kan shi yace wannan bawa wanda yake da rajulan ne fi shuka mu shaka sai da abakan jawo suka tarayya kan shi mushakkisun masu jayayya akan wannan bawa wa rajulun salaman li rajul da mutum bawa mai gida daya gare shi mai gida ɗaya kun ba shi da ta matsala ko ɗaya ba shi da kowa sai mu shi guda tak ya ce shin wannan bayi guda biyu har da stawiya ne matsala za su zo ɗaya rayuwarsu za ta zo ɗaya ga wanda yake da mai gida ɗaya babu jayayya da wani masu gida da yawa ba sa zawa ɗaya na shi ke matsayi matsayi ke na mushiriki mai abun bauta ba ɗaya bai gama Allah da wani yadda ka san wannan ba shi nutsuwa ba shi alƙibla haka yake mushriki yake da rashin alƙibla akan kuma yadda muwahid yake cikin nutsuwa ba matsala dan shi Allah kaɗai tankara na misali tsakanin mushriki da wanda yake muwahid yace alhamdulillah nan ba misali Allah ya buga saboda yanki hujja nan hujja ce kowa sai hujja fasa zawa daya shin Allah ce godiya ta tabbata ga Allah abin kadaitawa bal akasaruhum la ya'lamun mafi yawan mutane musamman da haka da muhimmancin kadaita Allah akan gama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce gaba إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون to Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun annasun qur'ani ne Allah ke hodi kai zaka mutu su ma za su mutu da wa ake magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yan wannan aya fiye cikin wannan al'umma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu cikin sayi bukhari sauran wurare ya tabbatar da ilimin shi akan sauran sahabbai da nutsuwar shi lokacin da allah magana cikawa sallasala don iya cikin jiya abubakar siddiq suna nan masallaci ba sa huza ko ina suna cikin ɗan darura ta magana bin hutawa sallah abin ya zahi hikimar allah a ranar litinin da allah zai mai cikawa don sallasalama sai kwana na jutu ba abubakar ke sallah iya sallah kun shi magana ya daga labule abubakar zai jara baya annabi annabi ya kalle su yi mulmushi ya kalle su yi mulmushi na fara'a a tafi ganin al'umma ta kama kinsu ta kama gaba har da shugaba da limani sai zai ja baya annabi ce mai tsahi mai ishara tsaya wani shi abubakar ya ci gaba da sallah manzo Allah ya koma cikin gida haka ta wakana manzo Allah ya koma cikin gida to yanzu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya hutu har ya bin shi garin yayi sauki abubakar siddiq bayan sallah zai ta gidan shi wata matar shi zai ta wajen iyalan shi sai ta ta ungo sana sai ta unguwa shi ba kusan mun tura shi mace ba sai ta ga iyalan shi tana za annabi ya sauki ya tayi ba a jima ba Allah manzo Allah cikawa a ran nan ki ba da lokacin Allah mai cikawa zan Allah mai cikawa a hudu magana masallaci sai umar ce la la dole sai annabi ya mutu zan zance da kanshi annabi ya mutu annabi ya mutuwa ya kare ka hore ya rikice rikicewa ce ta annabi mutu wallahi kuma zai mutu ba ya gama da kafare gaba daya ba kawai wannan ya mutu rike ta kobi ta kudu ta annabi ya mutu zai gama da shi ya da kowa magana a masallaci an tsit ba magana kuma ga tashi hankalin ta annabi ya mutu amma shi ta kowace ne mata ba abubakar da ya dawo shigo musallaci ya gani nan ya sa akwai matsala ya gaya kwa ya yi nemi umar kuyan tsaya sai abubakar yana cin gida ɗaki ɗakin gidan da ya shi ne gina a shala mai cikawa ya suke manzo Allah Allah da ya shi ya sumbance shi ya da kalmun shi ne yabo sai ya fito da ya fito kurin sai umar iya tsaye lokacin da yi magana ba ya kyale shi ya san umar ya zai ya kaka shi ya ta yi sai ya hau mimbari ya kira a takaice cewa kalmar da ya cewa man kane ya abudu muhammadin salasalam fa inna muhammadin kadman man kane ya abudu lafi inna la hayyun la yamut ya kara shi innaka mayyitun wa inna mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun ركعت قبل الرسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
أبو بكر يا كرنت وانا آيوي إنك مت أن ميتون وما محمد إلا رسول أرقد من قبل الرسول محمد بعد أن مستوى دم وندك يبوت تاما محمد محمد يا محمد duk mai bauta muhammad muhammad ya mutu wanda suka wata tsaye cikin sai bukhari ya ce amma wanda yake bauta ta mu allah sannan la huwa hayyin la yamut allah shine rayuwar da bai mutuwa kenan haka suka wata haka suka da bauta amma amma nan kana da muhammad ne ya mutu sai ka fasa ya kawo wannan aya cewa ma muhammadun la rasul muhammadu ba matsayin shi manzo ne kuma ba gare shi haro ba raka ta gama da rusul kayan shi manzanni sun zo a fa'in mata a ƙutin idan har ya mutu ko a ikire mutuwa haka kurin a ƙutu da ku a kashe shi in karatu alaƙar ku da kuka koma baya mana kuka yi ridda tuwa duwan da ya ridda faladun lasha duwan da ya ridda ma kan shewa bai cutar da addinin allah addinin allah iya nan na abubakar su zika mai anan ya tabbatarwa da al'umma zana lokacin shi kuma ya mutu Allah ne ce zaka mutu inu mutu zaka mutu ma zaka mutu cewa akwai zaka wata annabi ne kace annabi ya mutu kace annabi ya mutu to ni nace Allah ya ce na ka kai mutu zaka mutu zaka mutu me mutuwa mutuwa kan kanci daji a mutuwa ba kada mutuwa mu ba kanci bace waje ba kanci bace ba a wani mataki ne Allah ba shi duk da cewa akwai magana shahada amma an san abin da ke ni an san mutu ake ni ma'ana an ɗauki shi wanda kuma abin ahiri wannan nasu ƙurani ne kuma an san manzan Allah ne duk duniya ba kamar shi abubakar siddiq shi ga mu duniya gaba da ku sani duk mai bauta ta ma muhammad sallama to ya yi ya mutu ya kawasa amma mai bauta ma Allah to Allah shine raye wanda baya mutuwa haka yawan hudu ba daga nan umar ce iya jin wani ayoyi kawon da suka saukan shi ya ji aya kamar ta sauko umar ce ya ji aya kamar ta sauko ya kan tsayuwa sai zama ya kunu zikin ya tabbata manzo Allah Allah ne cikawa shi ne kenan magana cewa in naka mutu annu mutu za ka mutu ma za su mutu wannan haka rayuwa take kullu nafsin da ta mutu kowa da magana ta hadisi jiya inda yake cewa fa inna Allahu al-hayy alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutu Allah shi ne rayuwar da baya mutuwa amma al da aljini da mutum mutuwa suke kowa zai mutu kullum nafsan gaba ɗaya ma ce hamala ko kowa sai mutu Allah ne kaɗai hayar da zai da mutu wannan kasa haka akan ka ya ce kenan in ka mutu wani mutu za ka mutu su ma za su mutu kenan dai kowa zai koma ga Allah bayan an mutu ta sun ma'inakun yawon kiyamata inda rabbikun faktasa kuma gobe mana kiyama Allah zai tattara kowa duk wata rigima ta ne ƙarshen ta kana neman haƙina haƙinka a kaina ina neman na akan ka kamun kaza ga mai gaskiya ga mai ƙarya gaba ɗaya wanda da tasirin husum duk wata rigima za a je gaban Allah da mai laifi ƙarami da mai babba zalimci ƙarami hikimar Allah an ce kayan Allah ya hara da mutane masu mukallafai sai ya fara hukumci na husuma tsakanin dabbobi dabba don ka sani za a da gaske allah a nan duniya akwai dabba mai kaho akwai mara kaho kundume ta soke ta ba ta abin rama a duniya an ta gobe kiyama da su allah zai fara zai tare dabbobi mai kaho da ta tunguji mara kaho a wa mara kaho kaho ta rama tunguzo allah ce ku zama ƙasa gaba ɗaya kuni ta rama to zuke nan an yi da dabba kai hawa kasa abin zai sai manzana ta ruwa manzana yake cewa sabai kun san waye muflisi akarin man muflisi kun san waye muflisi sallallahu al muflisi fina man la ta'lamu wal waladina ya rasul al muflisi man talaka san waye talaka sai sai mu talaka a wajen mu wanda ba shi da biye ba dina ba komi ba kayan saidawa ba kudi yace a ita al muflisi min ummati wa nakta talaka na hakika mafiyaci man ya ce yawon kiyamata bi salatin wa zakatin wa hajj amma ya ce karshe ta mahaza wa daraba haza wasu baka dama haza ya ce ya zo kiyama ya je da kiyama ya yi sanda sallah ma ta ka kiyama bayan ta kauce ta banza ba da bata ba sama sallah ce mai sunan sallah mai ladan ya je da sallah da azumi da zakat ko me ya je amma wa ya je da aikin alkhairi amma ya je ma Allah ya zagi wannan kaga zagi ma ashe haƙi ne ya ce ya tabbata kama haza ya zagi wannan kaga ka zagi mutum kenan ka ci wani haƙi ne shi ka zalunci shi zalunci ne ce ya je makiyama ya zagi wannan ya bugi wannan ya zuru jinin wani to kuma ga can ga aiki na ce za a zo a ɗauko wannan ibadar da ya a biya wannan ana biya ana biya annabi ce in ya je da yauni da yawa ana biya idan ya kare aikin ana biyan mutane aikin na alkhairi ya kare sauran mutane suna neman a biya su don ba mu yayi ba a ta ba yayi ba a kiyama ba yayi ba kowa ba mu yayi ba ba mu yayi ba hata da da uba kowa ta karshe ki ya samu ba mu yayi ko wani ko wani ma ke bashi haƙi shi zai samu tsira an gana maganar uwa mata wane ne ya ga tsira ne ya ga tsira da wani amma mata ba tsira ba kai ta kan take kowane ne kina kina a can ba yahiya hilin kiyama ba yahiya hilin kiyama kowane ne mai shi idan ka biya wasu bai biya wasu ba kuma suna nema sai kuma ka abin biya manzana ta sai a ɗauko zuniyarsu ya akwai ya rage zuniyarsu ya ɗora maka ƙarshe ka yi da aiki mai yawa ma manzana ce za a kama shi a tura gidan wuta saboda biyan biyan mutane ba ta yi can ya yi da kaso na sauran mutane kuma daga bayan da rabu da imani in da min imani da imani ba da wama kuma shi ka dubu aka da ba da wama yawa ya dubu yawa ɗaya yawa shi ne zai shi can ya an kai shi gidan wuta kuma abin da Allah ya kaddara mishi kenan a kiyama za a zo kenan kowa zai nemi haƙƙi manzo da kace saboda alatin Allah hatta ɗan tsakanin ɗan aljanna ya hudu haƙƙi bai ka ta sabi Allah za a za a zo a yi a rore a rere hatta baka shiga da ce mutum ka mu dan ka mujrimi ne ya wuta kan aljanna a ya Allah ya hudu ma kowa shi Allah bai da zalunci shi yace ya haramta maka shi kuma ka haka nan gobe kiyama a wajen ubangiji za a tattara ku mana da wata usuma za ta kare da Allah subhanahu wataala Allah ce gaba
faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidq iz jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil-kafirin faman azlamu waye ya yi zalimci mana babu wanda ya yi shi sai daidai ne wane ne ya ce mimman kadaba alallah wa kadaba bisidid wa kadaba bisidid wanda ya ma Allah ƙarya kadaba wa kadaba kadaba shi ne ƙirƙirar ƙarya ya ma Allah irin masu cewa ko Allah iya da ɗa abin da Allah ya ɗauka shi ba ka ɗauka ɗauka mashi ka dangana mashi ya ma Allah ƙarya kuma wa kazzaba sai kuma ya ƙaryatar da gaskiya da aka zo mai da ita ya ma Allah ƙarya kuma gaskiya da ta zo ya ce ƙarya ce inda ba gane an gane gaskiya ta zo kuma ce ta gaskiya ya ƙaryata shi ne wa kazzaba ya ce wa kazzaba sai ka zaja auki na ƙaryatar da gaskiya lokacin da ta zo shi to da Allah ce alayhi su fi jahannam matawalin kafirin shin an wa babu gidan zama da kawure kenan wannan gida da sananne da Allah ma duka wuri makoma irin wannan bawa tabbas ta ne gidan shi Allah tuni ya riga ya gana mata bala tabbas gidan makoma na kawuri iya ga Allah mana ya gidan mutu tabbas jahannama ce tabbas daga والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به Allah ce wa'inda mana wanda ya zo da gaskiyar an ce manzan Allah shi ne gaba gaban zauwa da don shi ya zo da alƙur'ani kuma wasu sadaka shi ne gaban gaskantar da alƙur'ani to wannan gaskantar alƙur'ani ba kowa ne ne Allah ya ce ula'ika Allah ya magana manzo Allah ya ce kuma ula'ika su waye wa'annan ke duk wanda ya gaskanta da gaskiyar humul muttaqun sune bayi masu jin tsoron Allah me sakamakon su ce lahum ma sha'un inda rabbihim lahum ma yasha'un inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin wa'annan masu kaskantar da gaskiya kuma yace su wa'annan masu tsoron Allah lahum ma sha'un inda rabbihim an musu tanadi duk irin abin da suke so duk abin da suke so tun Allah ya rige ya musu tanadi a wajen na mana wace wajen ubangiji kenan gobe kiyama gidan aljanna ko me an musu tanadi shi yace zalika jazaa'ul muslimin wannan kuma abin da Allah musu tanadi sakamakon duk mai kyautatawa ke duk wanda ya aiki na biyo baya duk mai kyautatawa iya sakamako na kwarai a wajen Allah subhanahu wataala liyukaffiru Allah anhum ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون to Allah ya ce liyukaffira Allah anhum asu allazi amilu an wa duka bawa an ce ba mala'iku muke ba sun sabu sawa ma Allah mutum iya ilis sai Allah ya ce wa'annan bai ma tsoron Allah Allah ce ya musu wannan sakamako dan ya musu kafara ya kankare musu asu allazi amilu mahi mugun akin suka yi haka nan ya kai mai imani ya laifi amma hikimar Allah awo aiki idan aka yi awo aka ce nan ɓangaren lada yarin jaya a can ba zubi ba zubi kenan Allah hikimar hama Allah ce in dai aka auna ladan yarin jaya ko da akwai zubi Allah ya yi musu kafara shi eh ya yi musu mugun aikinsu dalilin rinjayen aikinsu na lada shi da kenan Allah zai yaye musu ato allazi amilu aikin mara kyau da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu amalun kuma Allah zai saka musu ladan su mahi zai lullumka musu misali kaya daya an ce sakamakon Allah na lada akalla da goma ake farawa in dai ka yake alkhairi akalla ne goma ba baka daya lada ko biyu ko uku ko biyar akalla goma kuma abin da Allah sai lumka maka ɗari da wani ne shi dai akalla ne ka kira dai limki ne Allah ya saka musu sakamakon su da mahi kyawun abin da suka aikata mana gobe kiyama alazai lullumka masu imani sakamakonsu don samun wannan matsayin gidan aljanna ina ganin ya kamata matsaya ganin lokacin nan zo kusa Allah ka fusatan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wannan waya wata shigo cikin ramadan